بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه من داو ترمي نأكو أتكين آه لتاف متكيتتنا تلخيص القواعد الفقهية آه نا الشيخ الدكتور علي محمد ونيس daga nan birnin tawa a yau asabar 11 ga watan july 2026 malam ya ce wa ya tafarra'u min hadhihi alqa'idati qawa'idu kathira minha ma ya'ti yana magana akan ƙa'ida ta uku kenan ko almashaqqatu tajlibu at-taysir shine ce wannan ƙa'ida tana da rassa da yawa daga cikin rassa akwai ƙa'idar ad-darurat tubihul mahdhurat ad-darurat shine abu wanda ya zama dole wanda aka rasa yadda za a yi da shi yana halasta abinda da haramun ne wa min tadbiqati hadhihi al-qa'ida annahu yajuzu kashfu kashfu at-tabibi ala awrat al-ashkhas yana halastawa likita yaga al'auran mutane idza tawaqqafa ala dhalika ilajuhu idan sai an ga al'aurata su sanan za a yi musu magani wajen haihuwa wajen tiyata wajen dubiya da sauransu likita zai yi wannan wa annahu idza hajamat dabbatun ala shakhsin wa lam yastati at-takhallus min sharriha illa bi qatliha falahu qatluha al-aslu an haramta kashe duk wani abu mai rai sai inda wata bukata za ta sa a kashe shi za a cine sai a yanka ko wani abu makamanta ko kuma daga cikin alfawasik da nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yuqtalna fil hill wal haram amma idan wata dabba daban can sai ta wata cutar da mutum kuma ya rasa yadda zai yi sai in ya kashe ta ne zai tsira ya halasta ya kashe ta sannan akwai abu da ya kamata mu lura nan shine adurat tubihu mahdurat sana suna faruwa ne akan abubuwan da suke mahdurat din mahdurat kala biyu akwai al-mahzur li ainihi akwai almahzur li ghairihi abu wanda abinda shi da kanshi haramun saboda khabith ne ko na makamanta haka kamar giya ita kanta haram ce kamar zina ita kanta haram ne kamar sata ita kanta haram ne to wannan haramcin su ana ce mishi tahrimul maqasid an haramta su ne dan kansu akwai kuma almahzur li ghairihi shine wanda ake musu tahrimul wasa'il an haramta shi ne don kai ya kai ga wani abu wanda yake na haramci wanda aka haramta alkhalwa bil ajnabiya aka haramta kallanta aka haramta atalazzu bi hadithiya da sauransu duk waɗannan wasa'il ne zuwa ga haramci babba shine na zina to waɗannan wasa'il din to su ne ake iya halastawa a wannan babu na fata mun gane wasa'il su ne ake iya halastawa a wannan babu amma babu wani abu da za a ce a haramun ne tarimul maqasid kuma a ce za a halasta shi saboda wata maslaha misali yanzu babu annabi ya ce ma Allah bai sanya waraka ko a cikin abin da ya haramta muku ba za a ce to ga wani ta cuta maganin ta shine mutum ya je ya zina misali babu wannan babu wannan cuta ko ga wata cuta maganin ta shine a shagiya ko ga wata cuta maganin ta shine a cirba duk waɗannan tahrimul maqasid ba a halasta su bi hali nabi yace ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha wannan larurar da aka ce za a za a halasta za a halasta abin nan mahzuri saboda ita to kuma za a za a kimanta ta ne iya bukata kada a yi abin da ya wuce bukata wa min tatbiqati hadhihi al-qa'idati annahu idha ihtij idha ihtija li mudawati al-awra idan aka buƙaci za a yi mutum magani a al'aurarsa to ya shi tabibu alaiha bi miƙidari ma ya taju ilal ilaji faƙat za a buɗe ma likitan iya abin da ake buƙata ne iya tsawon lokacin da ake buƙata idan likita ga iya inda ya kamata ya gani a jikin mara lafiya ko mace ko namiji to kada a wuce iya nan wa bin nisbati ilal mar'a la yajuzu an yattali ala auratiha litabibi litatabbi litabibi aw tawlidi rajulin sannan ita mace bai halasta namiji ya ga al'aurarta don ya mata magani ko don zai mata karɓa haihuwa inda shi namiji ne idza wujidat imra'atun tuhsinu zalika musamman idan akwai mace da za ta yi in ba mace to shine za ta za za a halasta li'anna tila al-jinsi ala jinsihi akhaffu darara domin namiji ya ga al'auran namiji ko mace ta ga al'auran mace ya fi sauki akan ɗayan su ya ga al'auran wanda ba jinsinsa ba daga cikin talbiki har ila yau alhajatu tunzalu manzilatu manzilatu darura alhaja akwai a gun malaman usul fiqi akwai mace tsakanin ad-darura shine abinda ya zama ba makawa sai an yi in ba haka ba za a samu talab za a samu asara ko kuma alhaja abinda mutum yake da bukata amma bai kai wancan ba misalin su shine alhaja shine kamar idan mutum yana jin yunwa abin yana da haja zuwa ga abinci idan mutum yana jin gajiya yana da haja zuwa ga bacci yanzu waɗannan hajat ne amma ba su kai darura ba domin mutum yana iya ya daure ya, ya, ya bambanta da darura wanda yake da bukata zuwa ga aikin likita in ba haka bai rasa rayuwarsa kaga matsalar shi tafi matsalar yunwa to ita ma haja ana iya ɗaukan ta a sa ta a babin darura yace kana ta'amma aw khassa wa min tatbiqati hadhihi al-qa'ida جواز دخول الحمام بأجر معلوم مع أن مدة المكث فيه مجهولة ومقدار الماء ووسائل التنزيف الذي يستهلكه المستهم مجهول آه الحمام شيني public toilets wato gidan wanka ko gidan amfani da bayan ɗaki na kasuwa ai kaga idan mutum yaje za a ce to kuɗin shiga kaza ne amma kuma idan mutane sun shiga mu'amala za su za su bambanta daɗewar da za su yi zai bambanta yawan tutun da wannan zai zubar ba shi wancan zai zubar ba rawar da wannan zai amfani da shi ba wannan kaga kaman babu wato ma'auni an ce kowa ya biya dala biyar amma kuma wani ya buƙatar ta kai ta dala ashirin wani kuma buƙatar shi kamar ta dala uku to amma wannan saboda buƙata ne ko to babu laifi a ci gaba da yin haka kar a ce sai an sai mutum ya hau sikeli misali an auna nauyinsa in ya shiga ya fito kuma a sake aunawa a ga nawa ya ragu sannan ya biya saboda akwai mashakka a cikin haka na fatan mun gane yace a lian alhajat tad'u ila zalik saboda akwai bukata wa ijazatu aqdi silmi da kuma halaccin yadda aka halatta yin ciniki na as-salam ba silim ba as-salam ma anna al-mabi'a al-ma'dum waqt al-aqdi li hajati al-muta'amilaini ila an-nuqud asalam shine ka sai kaya ka biya kafin kayan su iso kaga asali haka bai halasta ba saboda akwai darar amma ana iya halasta shi dan bukata idan kun saba mu'amala da mutum kuma ka san akwai kayan ya halasta ka biya kafin kayan su iso shine asalam ko wato biyan kudin kaya kafin kai hauzi to ya halasta ne idan akwai bukata sai ayi gurgurdan bukata sai mu tafi kaida ta gaba da yake cewa القاعدة الرابعة العادة محكمة من فارة جنت أبايا للعرف أو العادة أثر كبير في القواعد الفقهية أبنى يكي نفيد على العرف شيني ما استقر في النفوس وتلقته الأقلاء بالقبول أبنى يرجع يزونا أسكنتنا نمتاني كما كوا يكربا وصار معروفا بين الناس كوا يددش أنا ذا مقا urf shine wanda ya faɗi aka aka saba da shi ake yi ko ina kuma mutane masu hankali sun yarda da shi da mutane masu ilimi da yadda ma saba mishi yana iya zama dalilin da za a aibata mutum ko a nuna bai kyauta ba alal misali a yanzu a ƙasar saudi arabia a ƙasar saudi arabia biye da kuke da mutum a matsayin shi na aboki ba za ka taɓa ganin matarsa ko kasan ko sunan yarsa ba a urfinsu ko tambe mutum ka yi ya iyali to ka yi laifi dai da kuke da shi saboda tsabar ɓoye matansa da suke al'urf ɗinsu ne akwai garin da ka je a urf ɗinsu kwana a hotel yana nufin mutum mutum banza ne inda an ganshi a hotel ko me ya je yi kaga urf ne wannan babu inda shari'a aka ce haramu ne ka kwana hotel amma su a al'adarsu mutumin kirki baya zuwa hotel akwai garin da a urf ɗinsu mutum mai mutunci wanda ya san ya kamata baya hawa moto babur kenan ko baya hawa babur misali a ce limamin juma'a a gan shi akan babur to ai wani ma sai kwamiti su sauke shi ma daga nan kawai ya wulakanta kansa balantana a ce a ga ya goyo matarsa eh to kaga urf ne wannan kowane gari kuma suna da urf din su mata arafu alaihi ita kuma al'ada ita ce urf din amma bai riga ya gama kai matakin ba bambanci shine ita a cikin al'ada ana iya samun ta banza amma shi urf sai wanda ya zama na kirki shi ake ce ma urf al'ada shine mutane abinda suka saba yi kuma ya maimaitu har aka saba ganin sa abin da ya shafi abincinsu abin da ya shafi sutararsu abin da ya shafi salon rayuwarsu abin da ya shafi bukukuwa da sauransu amma kana ya samun abu na banza a ciki misali yanzu wannan gahawa da kuke sha gahawa ake ce mata kuma ne wannan sunan sha a tayi kaga a tayi yanzu al'ada ce dan ka je wani gari ba za ka ga yi yanayin suturan mutane al'ada ce salon yadda ake tarban baki ko ake mu'amala da bako a garuruwa al'ada ce kowa da irin nasu salon bukukuwa na aure ko na sallah shi ma al'ada ce haka mikidarin abin da ake bayarwa matsayin sadaki duka al'ada ne ya duka shafa al'adar mutane to amma za ka samu a cikin al'adun akwai wasu marasa kyau zai buga mana misali da su to wannan idan irin waɗannan ka'idojin ana amfani da su falam yakhlu kitabun min kutubil qawaid aw qa'idatin asasiyatin fil urf min qa'idatin asasiyatin fil urf kowanne lissafi akwai waɗannan bayanan أو قاعدة من القواعد المتفرعة على قاعدة أساسية منهما ذلك لأن الأفعال عاد العادية وإن كانت أفعال شخصية وإن كانت أفعال أفعال أفعال أو إن كانت أفعالا شخصية حيوية وليست من قبيل من قبيل المعاملات وتقول ديك أبوبوا نينا تيديو متاني إلا أنه عندما يتعارف الناس وتجري عليها عادات حياتهم يصبح لها تأثير وسلطان في توجيه أحكام التصرفات فتثبت, فتثبت تلك الأحكام على وفق على وفق ما تقتدي العادة yace zaka ga bayan lokaci al'adun sun waye gari an saba da su kuma da su ake hukunci duk wanda ya zo ba za a ce ba haka ake yi ba ga yadda ake yi duk wanda ya tashi yin bikin aure ko zai gina gida ko zai wani abu za a ce mishi ga fa yadda ake yi ba haka ake yi ba ba za a ja mai aya ko hadisi ba kawai ba haka ake ba kuma dole ya tafi yadda ake yace qimatu walamma nazara fuqaha ila hadha al-ma'na wa ra'aw itibara al-urf wal 'adati fi at-tashri'i wa bina'i al-ahkam alayhima lam yaghfulu dhalika wa hum ya'taqiduna ya'qiduna al-qawa'id aw yukhrijuna al-furu'a wal masail al-mufarra'a bas yi wasa da ita ba sun itibari ta wajen yin ka'idoji da tsakurunsu alhadin ka'ida faƙar zakaru aksara min ka'idatin ta ta'allaku bil urfi sun faɗi ka'idoji da yawa da suke da alaƙa da urf wa kafiyat tahkimihi fil waqa'iq wa tasarrufat yadda ake amfani da shi a cikin mas'aloli qimatu hadhihi al qa'ida inna mawdu'a hadhihi al qa'ida yu'addu mawdu'an muhimman yu'inu ala halli kathirin min al masail wal hawadith al jadida yana taimakawa wajen warware matsaloli da yawa ذلك لأنه يتضمن الكثير من المسائل التي تتسم بالسعة والمرونة ذلك دكا مسألولي wanda suke da fadi suke iya jujjuyawa wa tatawur suke iya karban ci gaba na zamani ma mururul zaman faman nazara fi hadhihi alqaida wa am'ana an-nazara wa lam yunkir taghayyur al-ahkam al-mabniyati 'ala al-a'raf wal masalih daka lita da kyau kuma baka iya baka yi inkarin abin da ke faruwa na wasu hukunce hukunce waɗanda zamani ke juyawa da su ba ita gairin masalih ita gairin zaman adrakat tisa al-fiqh al-islami daga za ka gane fadin fiqh a musulunci wa kafa'atuhu al-kamila da kuma yadda fiqh musulunci yake da cikakkiyar cancanta da taqdim al-hululi al-munasiba lil masail al-mushkilat al-mustahdasa wa salahiyatihi li musayarati tatawur al-hayat za ga cewa fiqh musulunci yana da dama da zai iya kawo zai iya ruwan matsaloli da suke faruwa a ko'ina a ko da yaushe a kowane zamani a gabas ne ko a yamma a ƙasashen afirka ne ko na turawa duk wani abu da zai taso da musulunci zai iya samu shi mafita ya rage kawai a samu malamai rasu kuna fil'il da za su yi wannan aikin wa za min a'azami a wamil qabiliyati li khuludi lil khuludi da itibari har shari'a al khatima allati la shari'ata wala dina ba'da wannan yana daga cikin abin da ke nuna cewa shari'a musulunci ta cancanta ta ai amfani da ita har abada saboda tana da flexibility tana iya ana iya juya ta ko ina ta dace da kowane zamani sabanin shari'o'in muta annabawan da wanda ba su da wannan damar su kansu annabawan ba su da damar faɗan wani abu sai abin da wahayi ya zo musu Allah annabi Musa duk abin da mutanen shi suka kawo mai sai ce ku bari ina jira sai sai na je na gana da Allah saboda babu wannan muruna a shari'arsu shi annabi ne cikin manyan annabawa ma bai da yancin komai sai abin da aka ga masa mu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu sannan Allah ya bashi cewa malaman addinin musulunci manista hada fa asaba falahu ajran wa isara fa aqta falahu ajrun wahid to wannan muruna ta shari'a musulunci babu wata shari'a da ke da ita walillahi alhamd sharhul qa'ida yani anna al'adata ammatan kanat ammatun kanat aw khassa ammatan kanat aw khassa tuj'alu hukman li ithbati hukmin shar'iyyin ana sanya ta zama hakaman doka dan tabbatar da hukuncin shari'a ga abin da lam yanussa ala khilafihi bi khususihi wanda shari'a bata zo da wani abu sabanin sa ba falau lam yurid an-nassu nassun yukhalifuha aslan aw warada walakin amman fa innal adata tutabaru ala ma sayati matakar ba samu dalili ba ko kuma dalilin ya zo am za ta iya kebance wani abu wa ma'anar al'ada al-istimrar ala shay'in maqbulin li tab'i salim wal mu'awadati ilayhi ba'da marra ba'da ukhra abinda aka saba ake yi kullum wa hiya al-muradatu bil urf al-amali haka suke ci mishi wato urf na yau da kullum fal muradu biha hina idhin a ma la yakunu mughayiran lima alaihi ahalud din wal aqalil mustaqim kamar yadda muka ambata kai ya bambanta da abinda mutanen kirki da masu hankali suka yarda da shi wala munkaran fi nazarihi banda kuma abinda mutanen kirki masu ilimi da hankali suka bi kallon abin banza wannan ba za a dauke shi a matsayin urf da za a aiki da shi ba dole zama urf ne wanda yake mutanen kirkin cikin wannan al'umma da masu hankalin cikin su da masu ilimi sun yarda da wannan abu fal'adatu to tabaru marja'an في الأمور الشرعية المطلقة التي لم تحدد أنا رقو دا إتا أتكين الأمر دا بأي مسي إياكا با مثل كمان ضابط نفقة الزوجة da aka ce a ciyar da iyalai to menene dabit na yawan abincin da za a ba mace so nawa za a bata a rana karfe nawa ya kamata a bata abinci duk wannan shari'a bata ambata ba yana komawa ga urf na mutane galibin a araf ɗin mutane misali a irin yankunan waɗannan ana ci abinci ne so uku ko to so uku nan shi za ka bata da safa ake ci to da safa za ka bata da rana ake ci to da rana za ka bata urf ɗin mutanenmu ya hukunta za a siyo kayan abinci ne a bata ta girka to haka za a yi a bata ta girka akwai urf ɗin da ya hukunta ba girkawa ake ba zuwa ake a siyo da faffe to irin shi za a yi za ga mutane da suke shiga rigingimu da basu san kansu ba ce ai mata bai kamata su yi abinci ba wani ma ya ce bai halasta ba ai kamata ya kawai a dinga siwa ana bata da faffi mutane basu san basu san ka'idojin ilimi bane shi yasa ka'idojin ilimi sun riga sun warware komai duk mutumin da zai auri mace daga ganin a al'ada an san dama za ta yi girki shi sa iyayenta suke kawo ta da kayan girkin za su kawo wuka da cokali da tukunya da risho duk za su kawo saboda dama wannan yana cikin kayan aikinta an sa abin da ce kuma tunda aka haife ta ake koya mata girki uwata na koya mata cewa ga yadda zai ga yadda zai saboda a cikin urf an san cewa daga cikin muhimmin aikin ta gidan miji akwai yin abinci to da haka mijin zai bata abinci gwargwadon yadda al'ada ta hukunta da Allah ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wanda aka mishi haihuwa ya ba su abinci ya ba su kayan sawa kai sai aka ce bil ma'ruf da abin da ya dace a cikin ƙasar su yadda ake bai yiwa ka zo nan ka ce bari ka ɗauko abin da ake a Legas shi za ka yi to haka nau'in abincin nau'in abincin da ake ci a garin ku shi za ka ba matarka ba za ka ba ta wani nau'in abinci na daban can da ba a saba ci ba to haka idan muka ɗauki misali har ila yau a wajen ciniki abin da ake ce ma misali alƙabdu wa taslim ɗaukan abu da bayarwa an a ciniki shine musaye ka ba da kuɗi a baka kaya to yaushe ne cinikin ya kullu sanda za a ce an wuce matakin albayyani bil khiyari malam ya tafarraka yaushe ne tafarraka din a zamanin nan abin ya canza daga sanda kai mutum transfer shikenan ciniki ya kullu ko ko sai ka anshe receipt ko ko sai an yi deliverin kaya yaushe ne a al'adar mutane yaushe ne cinikin nan ya kare to wannan yana koma ga al'ada idan kana idan kana yin gini misali ka siyo bulo ka je gidan ka ka buga masu gidan bulo waya ina son bulo ɗaya dubu biyar kawai to shikenan kaza ne ka musu transfer to daga san da kai transfer na ne kayan ya zama naka saboda haka duk wanda ya fashe a wajen hawa mota waye ya asara misali ya ake a al'ada ko ku sai an kawo an sauke a site inda ake ginin iya wanda ba su fashe ba su ne naka wanda suka fashe kuma a maka replacement yana kuma zuwa ga urfi duk mutane ba su sani ba za su ta rigima da jama'a kaga akwai lokacin transfer akwai lokacin ansar rasidi akwai lokacin deliverin kaya da sauransu haka ujira kudin da ake biya na ijara in ka dauki dan kwadago kai shi gona kowane gari ko kowace al'umma sun san dan kwadago in ya wuna a gona kaza ake biyan sa to wannan kudin shi zaka biya sai in kun yi wannan negotiation daban tunda an san kudin shi kamar yadda muka misali dazu da wanda ya hau agwagwa da da me ake ce mata ma da buje ko daga nan sai aka ce a kai ka misali daga nan rumfa a kai ka ina a kai ka kasuwa nawa ne kasuwa dala nawa eh dala arba'in yau to kaga an sani saboda urf ne dala arba'in kaga ba a yi sabani ba to da haka ba sai ka mishi magana ba sai kawai ka shiga ana zuwa kasuwa kawai sai ka miƙa mai dala arba'in ciniki ya fada saboda abu ne kaga yanzu ana tambaya kaga kowa ya sani kaga wannan misali ne aikace hakan ka dauki urf na abin nan akwai akwai gidan abinci da ake zuwa misali a ci abinci an san kudin abincin in ka je ba sai an yi jayayya da ciniki ba kawai da ka ce a bani abinci iri kaza za a kawo maka ka zauna ka ci da ka gama ka san abin da zaka biya saboda sananne ne cewa irin wannan abincin ga irin kudin da yake biya duk wannan yana cikin misalin wato a urf wala ya'ni hadha anna hadha dalilun shar'iyyun mustaqillun yu'assasu al-ahkam ba wai yana nufin dalili ne ita mai zaman kanta kamar Qur'ani da Sunna ba bal taduru fi falakin nusus shar'iyya al-mutlaqa al-mutlaqa tana shiga cikin farfajiyan nasoshi ne dalilai ne sakaku allati lam tuqayyad wa lam tuhaddad wa bina'an alayhi fa idha khalafat nassan shar'iyyan fala ibrata biha saboda ka duk wani urf in ya saba wa nassin shari'a to ba amfani da shi wal muradu min kauniha amma an takuna muttarida aw galiba fi jami'il buldan haka ce amma ana nufin muttarida wanda kowa yana aiki da ita ko kuma mafi yawan mutane ga abin da suka saba yi wa min kauniha khassa haka ce kuma khassa an takuna kadhalika fi ba'dha فالاضطراد والغلبة شرط لإعتبارها سواء كانت عامة أو خاصة أصل هذه القاعدة مأخوذة من القرآن من قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم Allah ya ce mata za a ba su irin abin da ke kansu suna da mas'uliya suna da kuma abin da maza za su yi musu suna da abin da za su yi maza kuma maza suna da wani ƙarin daraja a kansu to menene mislul ladhi alaihin din ba ambata ba to da gurgudan mu'amalar rayuwa ne ta yau da kullum duk mata aure a al'ada al'ada ta hukunta menene ayyukanta ayyukanta shine za ta yi abinci za ta yi wanke-wanke za ta yi shara za ta kula da yaran gida za ta kula da mai gida misali waɗannan su ne aka saba ko to duka ayyukanta ne shi ko mai gida an sani al'adance ne ayyukan shi in gari ya waye zai fita ya je ya yi kasuwa ko gona ko kaza ko kaza zai kawo kayan abinci zai kawo kayan bukata kuma zai zama jagora a gida zai biya kudin wuta zai biya kudin ruwa zai biya kudin magani a asibiti duk kowa ya san wannan nashi to shine walahunna mithlu alladhi alayhinna alqur'ani bai tabayyana ba in ka je wasu garuruwan kuma akwai inda ba haka bane akwai garuruwan da kuma su kuma ba haka bane al'adarsu su kuma ta al'ada daban suke akwai wani gari da na taba na taba karantawa tarihinsa a wannan garin ya bambanta da ko ina a duniya a lokacin muna karatun master haka kuke ce mishi digiri na biyu to tunda mun yi takhasus akan al'adu to sai muka wani koza ake ce mishi comparative cultural studies comparisons kenan ko comparisons kenan za ce comparison wato mukarana akan al'adun duniya anan ne aka gano wani gari wanda su su kadai suke da wannan al'ada ai kaga al'ada kowa ya auri mace zai dauko ta daga gidansu ya kawo gidan shi ko gidan da ya kama mata ba wanda yake aure mace mata gidansu kamar su wannan garin a Japan ne ina jin ba na manta ba su suna da al'ada idan mutum ya aure yarsu su za su gira maka gida a cikin gidansu ka taso daga gidan iyayenka ka zo ka zauna a gidan gaga yanzu kaga an samu abu da ake ce ma abin nan asadma asaqafiya shock kaga abin ya ba mu mamaki ko to saboda ya saba masu abun su normal don a wannan garin ne ba matsala su ci gaba da abun su Allah ya kyauta ba ƙara aure a cikin al'adar ma idan kai mata laifi za su haɗu su ma dukan tsiya ‘yan uwanta in ta kai ƙara wallatar mutum ake suke su da kai na'am da ka tafi na domin na'am aha ka ji wata al'ada eh kwarai kwa daga kudancin najeriya har zuwa can zuwa daga irin su Lagos har zuwa cikin Kwatano har Lome har zuwa Ghana duk wannan shine al'adarsu mata sun fi yawa a kasuwa maza kaɗan kaɗan ne sai wanda ba a rasa ba eh duk wani sana'a da kasan maza suna yi to mata ne suke yi mazan kuma suna can wasu ma suna can suna shan giya suna shan burkutu eh to kuma suke ɗaukar nauyin idan mutum ya aure mace kawai abin da zai mata na farko zai ɗebi jari kawai ya bata kuɗaɗe masu yawa iya gurgudan karfin shi to ya bata jari shi za ta yi kasuwa da shi za ta biya kudin haya in haya suke da shi za ta biya kudin makarantar yara shi kuma kawai koma ya ci gaba da sa singileti yana zama anguwa yana kwado al'adunsu ne waɗannan munanan al'adu ne ta danka ne eh ai mata musa cikin alheri yayi matsalar kawai saboda ba su san ko ina bane ba su da abin da za su iya muƙarana ba za san mutum bai san wasu al'adu da zai mukarna ba bai san alherin da ke tare da shi ba mun nan da har yanzu ma ba a yadda mata har yanzu ɗan boko ne kare fuski bar mata su fita su fita ana kuma har yanzu ana Allah wadare da abin wanda ba sa kulle matan su gida ko su ba su fita su je wata harka ta duniya har yanzu abin ki ne to sai yake cewa wa min sunna qala nabi sallallahu alaihi wasallama li hindin bint utba زوجة أبي سفيان حينما شكت له شح زوجها فقال لها هندو ما ترى أبو سفيان تتبع كي لاباري كما زال الله صلى الله عليه وسلم تنا كي قرف مجنتا cewa mijinta yana da rowa sai annabi ya ce mata khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf ki dauki abin da zai ishe ki ke da ƴaƴanki bisa abin da ya cancanta yani khudi min malihi walau biduni ilmihi ki ɗiba daga cikin dukiyarsa ko bai sani ba fa hadhihi nafaqatu wajibatun alayhi wannan nafaqa ce ta wajibi falaki zafaru biha matastata'ati zaki dauka da sunna kike so wannan hadisin yana da iskaliya mai yawa da malaman fiqh suka faɗa game da shin annabi sallallahu alaihi wasallam anan wato fatawa ce ya bayar khassa ga halatta ko kuwa wato hukunci ne am domin inda a ce hukunci ne an manzala sallallahu alaihi wasallam zai yi a bisa al'adar manzala sallallahu alaihi wasallam da zai ce a kira Abu Sufyan a ji ta bakin shi haka nabi yake ma mata da maza in zai musu sulhu me ya hana ya kira shi saboda idan mutum babban mutum ne a cikin al'umma akwai abin da ba a bari ma ya san an san yana yi kan mutuncin shi yanzu ba Abu Sufyan babban mutum ne mai daraja to annabi ma bai so mutane su san ga yadda aka yi shi shi sa aka ga malaminmu malamin dr sani umar rijal lemu yana sharhin hadisin da yake cewa ba a ba da fatawa da wannan hadisin a saki kawai duk mace kace mata ce ta diba daga dukiyar mijinta domin yana iya zama zari'a zuwa ga fitina kuma wata za ta faɗa cewa ai baya isanta alhalin abin take nufi da baya isanta ba ta samun ba ta samun wato rara da za ta yi barna za ta zuba adashi za ta sai sabon kaza da sauransu kuma da mijin zai ga tana ɗiba sunan taɓaroniya a irin al'adar ko da zai ga tana lalaba mashi aljihu ko tana ɗiba daga ma'ajiyarsa ko ta nemi password ɗinsa tana ɗiba daga banki bai sani ba ko ta yi signing check tana kaiwa banki ta ɗiba bai sani ba to sunan taɓaroniya kaga matsala ta lalace saboda haka amma dai anan ka'idar game da ita ce ta ɗauka bil ma'aruf abin da take bukata قال ابن مسعود رضي الله عنه ما رأوه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه المسلمون كبيها فهو عند الله كبيح abinda musulmai suka hada kan cewa mai kyau ne to mai kyau ne ha wurin Allah abinda musulmai suka hada kan cewa mummuna ne to mummuna ne ha wurin Allah wa huwa hadisun hasan wa in kana mawqufan ala ibn mas'ud illa ana lahu hukmur raf'i hukmul marfu'i li'annahu la madkhala li fihi lir'i shurutul amali biha wannan kaida akwai sharadan aiki da ita sharadi na farko shine an yakuna al-urfu muttaridan galiban da yaisu la yakuna ya yakunu muddariban ya zama wannan al'ada ta ga mai ko'ina ana amfani da ta kuma fi yawan mutane suna amfani da ta yanzu watakila a garin tawa ɗinnan a kusan kowa in zai maɗe sha'auri zai sai mata gado da katifa ko fiye da shekara ɗari haka ake kaga wannan ran da wani bai yi ba ma sai an ji kunya cikin dangi ko wani mai mutunci cewa ba za ka ba mu kunya ba ba za ka siya ba ni zan siya wani ɗan uwansa ko ƙaninsa ko baffansa ko kaga al'ada ce mu tsarida da kaka damu da irin ustazai masu cewa su ba ruwansu ba za su wani kawai ya taso ce shi zai aure da ya ba zai sai mata kome ba baya gara an je an karanta hadisi jiya nan ko cewa annabi ya siya ma fatima kayan da ya kai ta ɗakin aure dama dai dole wani zai siya kayan ba zai yiwa a rayu rayuwa aure babu kayan gida dole wani zai siya ko dai uba ya siya ko shi mijin ya siya ko ma dai waye zai siya dole dai wani ya siya ko ko ko ko abokai ko to da haka kowanne gari su yi al'ada da suke kaga kamar inda malai ya faɗa ƴan uwan mu mutanen kudancin Najeriya Yarbawa da sauransu su idan za a aure mace za a zo da ita zaka zo ne kawai ka aure ta da ita kadai kai zaka je ka sai komai mu kuma al'adun mu na nan arewa ba mu yarda da haka ba larabawa su ma a yanzu irin wannan na na inyamuran da yarbawa suke da mutum zai aure balarabiya kawai za ta ɗauko ɗan troli ɗinta ne kuma za ta je airport ya ka camu za ta tafi da shi kenan gidan mijin kuma al'adarsu ta yarda da haka a wannan daren ma sai an je an sai mata sutura da ta saka daren angwancin sannan ba za a baka ita ba sai an zo an ga ka sai shakka mafurusha ko ka ɗauki haya sai an zo an ga gidan an ga irin kayan da ka saka ya dace da matsayinta kai wani ma sai an ga mota za ta dinga shiga har mota sai an gani in baka saya baka tantance ta kawo ta ba kuma gida din nan ko ga can Saudiya wata kila ya kai riyal 40 ko 30 kafin ka iya sayan gidan saboda za ga aure yana da tsada sosai a wurin su yana da wahala sai mutum sai wanda Allah ya ci shi shi to yace fala yuqalu lahu urf wanda yake mutarib bai da tabbas ba a ce mishi urf wa hadha ma yu'abbiruna anhu biqawlihim al-ibratu lil ghalib ash-sha'i' دون النادر haka suke fada الشرط الثاني أن يكون العرف غير مخالف للشريعة mu kiyaye wannan ka'ida ce muhimmiya da abin da ake magana na al'urf din nan ana itibari da shi ne idan bai saba wa shari'ar Allah ba idan ya saba wa shari'ar Allah to ba itibari da shi wa zalika misali zalika ma law kana fil urfi bina'ul buyuti ala shaklin maftur kama a ce al'adar wasu mutane shine suna gina gidaje ba sa rufe su ana iya hanga haisu la yastatirun nisa'u fil buyut dai da duk mai wuce zai iya ganin matan cikin gidan fa inna hadha al-urfa mukhalifun lish-shari'a kaga ya saba wa addini kuma la min thumma la yuntafatu ilayhi wala tuqayyadu lahu al-uqud ba za a itibari da shi ba kamar misali ha ila akwai wuraren da zina ba haramun bane a wurin wasu al'umma a Najeriya ban san ko a nan ba akwai garin da su abinda kawai ba sa so idan kai ma yarsu ciki ka ce ba naka bane amma in dai ka yarda naka ne sanda zaka fara samartaka da ita iyayenta su sani cewa in an ga wani abu ni ne kuma in an gani din zaka yi mata duk abin da ake ma mace har ta haihu kamar a ƙarshen taraba akwai kabilun da suke wannan abu to abun su ba ba laifi ne za ga mace da ciki a gidansu yaron tana jira har ta haihu ta buru gidan iyayenta kuma yanzu bai aure ta ba abin ya saba wa shara ba za a karba ba haka nan as-sufur fitan mata tsirara a wasu al'adu ba sa rufe jikinsu kuma al'adar su an yadda a gansu suna fita babu hijabi wannan ma kaga ya saba wa shara ba za a yadda ba haka nan cin riba cin riba a gun turawa da wanda suka biye musu ya zama al'ada karɓaɓɓiya kowace mu'amala da riba wanda mai saba shari'a da haka urfi ne wanda yake marfud haka al-ikhtilat cakuɗaɗɗen maza da mata a wasu al'adu da suke ganin ba komai bane shi ma wannan ya saba wa shari'a ba za a karɓa ba haka nan a irin almughalati fil muhur tsananta sadaki a gon aure irin abin da ake a wasu ƙasashe yanzu misali a Maiduguri auren talaka sai a ce a naira naira miliyan biyu sadaki na talaka ya ga wannan kuɗin a ci kama a ce jaka dubu nawa kenan nan da yawa dai kuɗin eh da yawa tafin miliyan ko miliyan da rabi haka eh sai fa miliyan da rabi talaka na ibiyan sadaki irin wannan yana iyawa nan nawa ake biyan sadaki nan eh amma matsakaici na talaka nawa ne yawa sai fa 300 ko 500 ko yawa wanda zai iya biya ko wani ya biya mishi amma in aka ce to wannan sai fa 300 a ninka ta so biyar kaga shine miliyan da rabi ko kaga ba kowa zai iya ba to ya zama akwai akwai guluwi haka in ka dauki misali wasu irin al'adar larabawa ta da al'akhadhu bi sa'ar daukar fansa al'ada ce mummuna da larabawa suka dade suna yin ta qur'ani ya hana ta to da kuma wasu nau'i'ika na aure da ake a wasu wurare wanda shari'a ta hana amma mutane suna yin irin wannan auren a da a ƙasar Niger ƙasar Niger yankin wajejen Kwantagora akwai wasu kabilu da suke yin wani aure wanda kawai idan mutum ya ga budurwa zai dauke ta ne kawai rataya a kafadar shi ta gudu da ita in ya iya kai ta gidansu kushi ta zama ta shi inda ba ta cije shi ko wani ya taɗe shi ya faɗi ba in ya kai ta gida kawai ta zama ta shi sai a je a gaya ma iyayenta sai su zo da tukwane sai a yi biki a yi abinci a yi biki ta zama ta shi su sun ma halasta a wannan ƙabilar za ka iya ƙwace mata aure daga gun mijinta idan ka ga mata aure kana son ta ya halasta ka dinga mata magana kana mata kwarkwasa kana mata kyauta har in ta gamsu kai ta fi so sai kawai ta gudu wurinka mijin kuma wancan dole ya haƙura sai dai a ta mishi dariya ana cewa sakar ya kwace maka mata kaga waɗannan nau'i ne na aure da su al'adar su halas ne amma tunda sun musulunta dole su bar yin wannan suna nan da yawa in kana karanta tarihin al'adun mutane za ka gansu ba su da kyau wasu al'adu to sharadi na biyu kenan asalis an yakuna al'urfu sabiqan ghayra lahiqin ومن هنا فإننا نعمل بالعرف السابق المقارب دون العرف اللاحق ya zama al'ada da daddiya ce wadda dama akwai ta kafin waqi'a ta faru ba sai za ki kiro sabuwar al'ada ba misal zalika law ishtara insanu min ghayrihi bi 60 junayhan qabla 100 sana fa inna la nahkumu ala zalika bil junayhat al mawjuda bainana al an bal bima yusamma riyalan fi zalika al zaman كان الجنيه في ذلك الزمان من ذهب والآن من ورق فيؤمر بحكم العرف السابق dan mutun ya wanda ce ya wata cinikayya a wani lokaci da ya wuce ma ka zo za a yi hukunci da abin dole sai dai a san yadda za a tafi shi a wannan zamanin domin babu irin wannan kudin a wancan lokacin daga nan ne za ka ga irin ka'idar da malamai suke sawa wajen biyan bashi da ɗaɗɗe wanda ya daɗe yanzu za a biya sai a biya da kima ce to wannan kudin a wancan zamanin wani abu za su iya sayi الرابع الله يوجد تصريح يخالف العرف كاسم ونزنشي قررا da ya saba wa al'ada fa idza wajid tasrih yukhalifu al-urf wal-ibratu bi tasrih la bil urf gashi ya buga mana misali alal misali a al'adance idza wudi'a at-ta'amu amama al-insan fa innahu fil urf yajuzu lahu al-aklu min dhalika at-ta'am aka zo aka aje abinci gaban ka ba sai an ce to wannan abincinka ne ka ci ko bismillah da an aje maka dama al'ada an san zaka iya ci ko yana hadha yu'tabaru idnan fil urfi walakin law bi at'am kuma kila la ta'kul min hadha at'am bayan aje aka ce amma fa kaka ci ba na ci ba naka bane fa huna ujidat fi muqabil al urfi qarinatun tadullu ala anna ma ta'arafa alaihi an-nasu laysa muradan yanzu an samu dalili zai hana wancan والفروع التي تندرج تحت هذه القاعده akwai rassa da yawa daga cikin su akwai anna shari'ata ja'at bi anna sarika la yuqta'u illa idha saraka min al-hirz wal hirz la dabita lahu fi shar'i wal la fi lughati fayuzu ila al-urf an ce ka'ida shine ba a yanke hannun barawo sai ya saci abin da yake cikin tsaro abin da yake ce ma tsaro din nan ba yi da wani babit sai a al'adanci a al'adan mutane ne a babit ɗinsa alal misali yanzu gidaje da mutane suke rayuwa a ciki da rana ƙofin sabu da suke kaga kaman babu hirzi amma kuma a gun mutane hirzi ne akwai a garuruwan da ba sai an rufe ba sunan shi hirzi akwai wuraren da suke idan za a tafi sallah a kasuwa sai an sake kulle shaguna shine hirzinsu akwai wuraren da kuma ba za a kulle ba haka za a bar su a buɗe wataƙila sai dai a ɗan kare kawai a je a yi sallah a dawo kuma shi ma hirzi ne akwai wuraren da ga dukiya tana nan an ajiye amma babu jami'an security iyakacin rufe shagunan ne kuma hirzi ne akwai wurin da kuma sai an aje mai gadi saboda mutum ya sata inda babu mai gadi ba za a ce ai ya sata inda babu tsaro ba inda al'ada wurin irin wannan wurin ba sai an sa mai gadi ba wannan faqatu ala zawjati aw al-qaribi la yujadu laha babitun muhaddadun fi shar'i wala fi lugha kamar da muka ambata da su fa yurja ila al-urf wa qad anata shari'u hukman nafaqati bil urf wajen a ciyarwa din nan ko wa alam anna atibara al-adati wal urfi raja'a ilayhi fil fiqh fi masail fi masail la tu'addu kathira akwai abinda ake wurare da yawa da ake amfani da urf a cikin wannan ƙabiya da gaske akwai sinnul haidi shekarun balagar ɗiyamaci yana da alaƙa da al'adun gari da yanayin ƙasa wal buluk haka nan balaga wa aqallul haidi da bayani akan mafi ƙarancin haila ana koma ne zuwa ga al'ada wan nifas da kwanakin biki wa tuhur da kwanakin tsarkin mace wa galibuha wa aktharuha wato mafi yawansa ko ko ko kaɗan ɗinsa ko mafi ƙarancinsa wa tsulun zamani zamani wa ƙasruhu fi muwalatil wudu'i da kuma tsayin lokacin da ya kamata ko ƙarancin lokacin da za a ce to sai mutum ya sake alwala ko da yana jin bai komai ba shi mana da alaka da urf wa fi ihrazil malil masruq da kuma batu akan yaya menene hirzin dukiya wa fi raddi zarafi wa a'il hadiyati wa adamihi da game da hukuncin ya ba mutum a kyauta zai mai da mazubin kyautar ko ba zai zuwa mayar ba in aka so kuma ka abinci na kyauta kwanukan za ka mai da su kwa da su aka ba kyauta shi wani ya danganta al'adar mutane ne ko al'adar mu galibi nan kasashenmu aka ba kyauta abinci misali da sallah kana gauro aka kawo maka abinci daga gidan wani abokinka ai za ka mai da kwanuka ko har sai ka wanke ma har sai ka sa tukuici ma yaran da suka kawo to in ka ƙi kawowa in aka kawo maka abinci sai ka ƙi mai da kwanuka ka ce ai kyauta ne duka to ai ko ka ci na ƙarshe kenan saboda ka saba wa al'ada yawa amma idan take away ne take away irin wannan kwanukan da a al'ada abin nan ne mai ake ce musu da an ci safari ne da an ci kawai yadda su ake kaga ba a tunanin ka wanke ka dawo da shi lalle wannan mulaza ce babba a wannan zamanin akwai kwanuka ko mazubai waɗanda ba a dawo da su akwai abin da kuma an baka kyautar shi har da mazubin kasan naka ne misali yanzu wanda ya maka kyautar sabuwar shadda tana zuwa a cikin wani mazubi ko ko ta riga to har da mazubin ba za a ce ka dawo da shi ba ina fata mun gane wannan ya danganta ga al'ada wa fil qabd fil buyu wal akl min al ta'am al muqaddam diyafatan bila lafzin da cin abincin da aka kawo maka da sunan liyafa ba a ce maka bismillah ba wa ghairi zalika al qawaid al far'iyya al mundaraja ta ta hadhihi al qaida ga qaidojin rassanta na farko akwai istimalun nasi hujjatun yajibu al'amalu biha haka suke fada aikin da mutane suke hujja ne haka za a yi na biyu inna ma tutabaru al'adatu idan taradat wa ghalabat mun ji wannan ma al'ibratu lil galibi sha'ila lan nadir sai alhaqiqatu tutraku bi dilalati al'ada akwai alhaqiqal lafziya ko alhaqiqal lugawiyya ana watsi da ita a yi riko da alhaqiqal urfiyya misali shine alwalad lafazin walad a larabci na daukan namiji da mace yusukum lahu fi auladikum wannan ita ce haqiqa lugawiyya akwai kuma haqiqa urfiyya in aka ce walad a urfin mutane to galibi da namiji ake nufi to da mutum zai ta a wasiyarsa cewa ausaitu li waladi kaza sai zama yana da da namiji yana da mace to wannan wasiya ta shafi namiji misali kenan haka nan abin da ake ce ma allaham haƙiƙa lugawiyya duk wani abu na nama sunan shi laham har na kifi Allah ya kira shi da lahaman tsariya amma a urf maka ce nama misali galibi ana nufin na saniya ko akuya ko ko ko bisa shi ko da aka yi mutum ya yi rantsuwa da Allah ya ce ba zan sake cin nama ba sai kuma ya ci kifi akwai ka fara kan shi ko babu ka fara kan shi da za kuma ga hakika urfiya idan a garinsu ba a yi makar kifi kallon nama to ya sha ya tsira da ƙyar sai ya ce naman kaza shine hakika alhaqiqatu tutrak bi dilalati al'ada alkitabu kal khitabi rubutacciyar magana ɗaya take da magana baka kamar yadda za a ce wane ya ce ibnu hajar ya ce zahabi ya ce kai ya gaya ma ka ce ya ce amma saboda wannan maktub din ɗaya yake da mantuq daga nan ne ake amfani da takarda a matsayin takardar daurin aure ko saki ko wani abu kaga har ma tawaye gari ta ma fi furtawa ƙarfi da mutum da ya ce matar shi ya sake ta ce to ba takarda tana ganin kamar wannan lafazin ma bai da ƙarfin da takardar take da shi alhalin kuma lafazin shine asali takardar madadin shi ne shine suke cewa alkitabu kal khitabi mutum ba zai rubuta wa mace saki ya bata kuma daga baya zai ce ai wa ya ga na furta ni ban furta ba sai a ce mishi alkitabu kal khitabi al isharatu al ma'huda للآخرين كالبيان باللسان إشارة wadda take an saba da ita a matsayinta ɗaya da maganar baki kamar isharatul murur kenan danja ta, ta kan hanya ai kaga ba magana take ba amma kuma kowa kamar ta ce mishi ne tsaya wuce don da zaka zo kai ka ce ni ba ruwa na ai bata mun magana ba kana kai da kai da yan duwan suke komai sunan su kai da polis ko za ka je ka yi bayani a gaban polis so ana amfani da ishara ta hannu ko ta ido ko ta rubutu ko ta alama da aka saka wadda kowa ya san ma'anarta inda aka ga alamar cewa nan ba a wucewa nan ba a parking nan ba a manna takarda nan ba a duk wanda ya aje abin hawan shi nan alaki akan shi misali ina ba da ake rubuta da ingilishi vehicles parked at owner's risk ko me kuke cewa an wanda ya aje in taba taba ruwan kowa irin abin nan mawaqif amma haka wurin aje motoci duk wanda ya aje in taba taba wa zai tuhuma sai dai kai a mai a mai jaje to haka al ma'ruf urfan kal mashrut shartan shine irin wacce magana da muka fada abinda aka sani al'ada kamar shar'i a al'ada an san cewa uba yake yin kayan daki to kawai sharadin ne ka aure mace ka ba ka yadda ki in ba kawo ma baka da yancin ka ce ya na ganki wayan eh kawai akan maka ita haka kawai kamar ta zo a abin nan ta zo jarabawa sai lafiya ina ina masu kawo kaya saboda sanannen abu ne a urfi cewa uba ko dangin mata suna yin kayan daki to wannan kalmar shuruɗu sharɗa ne to haka kai ma abinda aka san namiji yana yi wa mace yanzu ya aure ta kai ma ana jira kai المعروف عرفا كالمشروط كالمشروط شرطا كما an yi sharadi akai da nan ne za a ce to akwai ka'ida game da idan mutum ya auri mace ya san irin al'adar ƴan uwanta ko garin su to dole ya yi na al'ada ko ba faɗa mishi misali akwai matar da al'adance an san in ka aure ta dama za ta yi aikin gwamnati domin ƴan boko ce ka tare ta tana yi to ko ba shari'a dole ka ta ci gaba da yi ko wanda kuma an san cewa duk 'yan gidansu da suka yi aure iyayensu ba su yadda a tafi da su wani gari ba ba sa yadda cewa in ka aure ta a tawa to sai daga dinga zuwa daga dinda za ka zo ka dawo amma ba ta bin miji wani gari sharifiya ce misali don ka aure ta da wannan sharɗin yana nan ko ba fara maka ba akwai wahala wannan ko al-ma'rufu bayna tujjar كالمشروط بينهم عفوا التعيين بالعرف كالتعيين بالنص sanin abu da urf kaman sanin shi ne da nasi a ayyana misali kaman adadin sa'o'in da dan kwadago zai yana aiki a gona aka ga babu inda aka rubuta su ko amma ka dauke shi an san daga safiya da an yi sallah azhar shikenan an tashi to koda ba a rubuta ba haka ne hakanan a idan idan ka dauki a hayan mota an san cewa in ta kwana a hannunka kaza zaka biya babu ruwansu da adadin kilomitan da kai ko baka yi ba babu ruwansu da adadin wato man da ka zuba mata ko baka zuba mata amma dai kawai suna amfani da sanannen lokaci ne na al'ada shine wannan at-ta'yin bil urfi ka ta'yin bin nas al-ma'ruf bayna at-tujjar kal mashrut bainahum abinda yan kasuwa suka sani daga kanun su to kamar sharadi ne su ma daga kanun su to sai kaida ta karshe ita ce ta biyar ita ce la darara wala darar wannan kaida ita ma tana cikin manyan kaidojin fiqhu wadda take cikin waccan da aka fara baya ad-dararu yuzal yace hadhihi qaidatul fiqhiyatul azimatu ya'nuna biha fi kathirin min kutubil fiqh bid-darari yuzal وجعل مؤلفوها ما عبرنا به دليلا عليها واصلا لها وصلنا كانت درر رزال sai sai kaidar kaidar kenan hujjata kuma shine la darara wala dira wala darar walakin lamma kana mantuquha nass kana mantuquha nass hadisin nabawi karim wa huwa yu'addu min jami' kalimihi sallallahu alaihi wasallama sara masarar qaidul fiqhiyar kulliya ita amma mun ga cewa a faɗe shi yadda annabi ya faɗa la darar wala darar hadisi ne kuma yana cikin jami'ul karim to amfani da shi yafi karfi fiye da a juya shi zuwa nazarce daban muhimmancin wannan kaida shine annal muslim al-islami fi mahiti al-kabir yakhtalifu yakhtalifu fihi naw'iyatul afradi wa li kullin wujhatin huwa muwalliha mutane a cikin ko ina suke rayuwa zaka tarar cewa mabambanta ne kala kala ne kuma kowa yana da inda ya fuskanta akwai mutanen kirki akwai na banza akwai masu son Allah akwai wanda ba sa son gaskiya akwai masu mummunan manufa da sauransu wallahu subhanahu wataala khalaqal insana wa awda'a fihi quwwatay alkhayr wa khair wa shar wa makkanahu min an yatasarrafa bihi ma kaifa yasha Allah ya ba dan adam dama inna hadinahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah wa hadinahu najdain Allah ya bashi dama zai yi kirki zai iya rashin kirki والنفس الإنسانية كثيرا ما تغفل عن روح الشريعة فتعيث في الأرض فسادا أن أدن ينا سن يمبرنا ينا سن يهد برنا بدافع من الأنانية سوى دساب السن كي كما سن كي لبيع أن أدن وحب الذات والتعدي على الآخرين على الآخرين فلو تركت هذه النفس من غير مانع يملأها أو حاجز يوقفها عند حدها لأدى ذلك لانتشار المخاوف وزعزعة الأمن وتصدع بناء المجتمع in aka kyale mutane aka ce kowa abin da ya ga dama za a yi barna da yawa za a cutar da juna za a samu rikici da tashin tashina ولهذا كان ما يحقق المنفعة وينشر المحبة ويمنع الضرر يعتبر ركنا من أركان الشريعة وأساسا من الأسس التشريع الإسلامي ذاك duk abin da zai hana fitina abinda zai kawo kauna ya hana cutar da juna ana ana maraba da shi a cikin shari'ar musulunci aslu hadhihi alqaida ma'khudha min hadisin nabi sallallahu alaihi wasallama wanda gashi na mala ya kawo mana shi yace aslu hadhihi alqaida nassu nassu hadisin nabawiyyin sharifin naqalahu jama'ir ahli alilm wa tajbihi wa la'alla ajwada turuq lahu ma rawahu alhakim wa ghayruhu an abi sayyid al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la darar man darra darrahu Allah bihi wa man shaqa shaqa Allah alayhi rawahu al-hakim fi al-mustadrak yace hadisin da hanyoyi da yawa akwai maganganu da yawa akan sa ta fuskar inganci ba nan ne mahallin su ba amma dai akwai riwaya ta hakim da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba kar kai cuta kar kuma ka cutar da wani la darar wala darar kar ka cuta kar ka cutar wanda duk ya cutar da wani Allah zai rama wanda aka ci din cutarsa wanda dai ya tsananta wani Allah zai tsananta masa wali abi dauda fi sunanihi min tariqi abi sirma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man darra darahu Allah bihi wa man shaqa shaqa Allah alaihi wa li malik mursalan an amr ibn yahya al-mazini an abihi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la darar wa ibn majah min tariqi fudail ibn sulaymana an rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qada alla darara wa la darar duk waɗannan riwaya ce ƙalal munawi ƙalal ala'i walil hadisi shawahidu yantahi bi majmu'a ila dalati sihhati aw al husni al aw al hasan al mutaj bihi yace za a iya inganta shi idan an hada hanyoyin to sharhu al qa'ida ita ce ad-darar ana cewa ad-darar ana cewa kuma ad-durar bid-dammi wa bil fathi wa ma shine ma yu'limu al-zahira min al-jism abinda ake jin ciwon sa pain wa ma yatasulu bi mahsusihi fi muqabalati al-adha shine abinda in an cutar da kai abinda zaka ji sakamakon cutarwa huwa ilamun nafsi wa ma yatasulu biha cutarwa a jikin jikinka ko a cikin zuciyarka wad-darar bi ma'ana darrahu واضطره الى ذلك بمعنى الجاه اليه وليس له منه بد shine mutum ka cutar da mutum ta yadda ba yadda ya iya sai ya karɓi cutarwa ka fi ƙarfinsa waddarar ilhaku mafsadatin bilgairi mutulakan addarar shi ne ka cutar da wani waddarar muƙabalatin darar biddarar shi ne an cutar da mutum shi ma ya rama wafasarar bazun bi Allah ya dirar rajulu a kahun tida'an wala jaza'an kakka fitar da waninka a matsayin farkon cutarwa kar kuma ka ce za ka rama da cutarwa saɓanin abinda ba shi ke cewa rama cuta ga macuci ibada ko laraba masa da ka'idan wa man la yadlimin nasa yuzlami amma dai a shari'a ba su ka cutar ibtida'an ko ka cutar jaza'an ya halasta karama amma da gwargwadon abin da aka yi mako in aqabtum fa aqibu bislima uqibtum bihi daidai inda aka maka wadararu yarju ila hadi amrayn imma tafwitu maslaha aw husulu madarra bi wajhin min alwujuhi shine ko dai ka hana mutum wata fa'ida ko ka samu mai da cutarwa wa ma'ana alqaida annahu la fi'ila dararin wala dararin bi ahadin fi dinina dai halasta a cutar da wani a cikin addini ko ya rama cutarwa da cutarwa ai la yajuzu shar'an li ahadin an yalhaqa bi akhar darar bi halasta wala dararan bi halasta ka cutar da wani ko ta yaya wa qad sabaqa zalika bi usul usiqa zalika bi uslubin nafi al jinsi yakuna ablaga fi an-nahy wal bazar an kawo shi da uslubin nafi da aka ce la darara la lafiya la nafiya lil jinsi dan nuna kaiwa matuƙa wanda aka ce la ilaha ba a ce la ta'budu ghayra allahi sai aka ce la ilaha to haka wannan ba a ce la tadirru bi ahadikum ba sai aka ce la darara inna tafsira lafzati wa la dirar bil ma'ana sabiq alladhi dhakarnahu huwa bi ma'ana laysa lil mazlumi an yadlima ghayruhu wanda aka cuta kai ce shi ma bari ya cuta wa huwa bi itlaqihi shamilun lil zalimi aidan falaysa lil mazlumi an yadlimahu aslan kai da aka cuta karka mai da cutarwa ga wanda ya cuce ka ballantana kuma wanda bai cuce ka ba ballahu an ya takhallasa min dhulmihi sai dai ka tsame jikinka daga zaluncin wa ya'khudha al-haqqa minhu ka nemi haƙƙinka wa yas'a wara'a rad'ihi an dhulmi ko ka dakata da shi daga zalunci bima yakfi radi'an li amsalihi min al-mu'awadati amma ma zada ala dhalika fala yajuz ma yandar shiga ta hadil ka'ida min al-furu ga ga abun da suke shiga cikin ta daga ciki wa min zalika anwa'ul hajri fa innaha shuri'at tawaqqiyan min wuqu'i darar al-a'id taratan li dhati al-mahjur wa taratan li ghayrihi fa inna man wajaba hajruhu idha turika biduni hajrin qad yadurru bi nafsihi wa qad yadurru bi ghayrihi kama huwa zahir al-hajr shine a tarewa mutum dukiyarsa kai amfani da ita kamar yaro karami ko safihi ko wanda yake bai san ciwon kuɗi ba kamar da ake hansan kuɗin maraya aje har sai an kai wabtuli da ta mahata idza balagun nika fa in anastu minhum rushdan fadbu ilayhim amwalahum kaga daga sanda baban shi ya mutu dinnan zuwa sanda zai zama mai hankali kuɗin ba sa hannun shi to an mai hajur kenan yanzu wannan hajur din an mai ne saboda amfanin kansa saboda an bar shi kafin sanda zai buƙaci kuɗi ya wance kalar da su yayi sharholiya da su to shine yake cewa amfanin yana komawa ga shi wanda aka yi mahajar ko ga waninsa wa minha habsul musiri idan tana anil infaqi ala auladihi aw qaribihi mahram wa jawab darbihi fil habs idha asarra ala limtina'i tawaqqiyan min wuqu'i darbi bi auladihi aw qaribihi al fuqara bi baqa'ihim bila nafaqa ya halasta alƙali ya kama mutum ya kulle shi ya sa shi a bayan kanta saboda ya kice da iyalinsa ya masa horo ya kice da iyalinsa ko ƴan uwansa marasa gata saboda kai ya sake ya halarsa alkali ya mai bulala ko ya kulle shi gashi kudin shi ne mutanen gidan shi ne amma alkali ya mishi wannan hukuncin ko alkali ya sai sa shi dole cewa to duk wata zaka kawo min kaza ni zan ba su ko kai ma wani kaza shi ne ba su in ko ba kawo ba ni da kai ne wa minha ma law a'ara ardan lil zira'a aw ajaraha laha فزرعها المستعير أو المستأجر ثم رجع المعير أو انتهت مدة الإجارة قبل أن يستحصل الزرع فإنها تترك في يد المستعير أو المستأجر بأجر المثل إلى أن يحصل الزرع وذلك توقي من ضرر ضرره بقلع الزرع وهو بقل mutum ne ya bada hayar gona ya bada hayar shekara biyu sai zamana shekara biyu sun kare haka kudin haya sun kare amma kuma sanda ya kamata ya shigo na shi an riga an saka wani amfani wanda bai riga ya girma ba to ba za a zo a ce to shikenan wannan ya cire amfaninsa ina son fili na yanzu yanzu nan ba za a yi haka ba dole sai an bar shi ya karasa wannan session din noman sau dan an yi haka an cutar da shi in kuma yana da tsananin bukata to sai dai ya biya shi iwan shine kamar yadda idan kana da gida ka sai da shi wani yana ciki ba za ka ce tashi ranar ba dole ka ba shi notice haka idan mutum ya zo ya fara yin gini a cikin wani fili sai aka zo ana rigima sai aka ce to ai filin kuma yanda ya tabbata ma ba nashi bane saboda wasu yan harkalla sun sayan mai shi bisa kuskure to ba za a ce kawai yanzu a rushe mishi abin da ya zuba na dukiyar shi a ciki ba dole sai dai shi asalin mai filin ya ba shi kimar wannan dan kada a yi asara ko kuma shi ya siyan mai dan ya ci gaba kaga la darara wala darar ba wanda zai yi asara ba za a ce kawai a rushe da sauransu ba irin waɗannan suna nan da yawa cikin hukunce-hukunce ta yadda za a yi hukunci yadda wato kowa ba zai yi asara ba ko kuma a ƙallala asara katta yawa alƙwajin sikiyar mun daraja ta ta haka tsira addararu yudfa'u bi qadarin imkan shine abin da muka fara duk wata cutarwa za a tunkuɗe ta gwargwadon iyaye da za a iya a rage barnar koyaye wa dararu yuzal ƙa'idar addarar rizal wani abu da yake da cutarwa za a kawar da shi a cikin mu'amala a cikin kasuwa da sauransu da haka ne har ya halasta misali za a iya zuwa gurin likita a yanke kafan mutum saboda tana da cuta a jikinta ta zama addarar dole a kawar da ita in ba ka wata cutar da duka sauran jikin da haka ne ya halasta watin a ɗauki mutum a je a kulle shi a gidan yari don kai ya zama darar a cikin mutane yanzu an kwace mishi yancin shi da Allah ya halice shi da shi saboda yancin shi ya zama musiba ga mutane barawo ne shi ko dan fashi ko dan banditri sai a kulle shi ya zama darar a cikin mutane ad-darar al-ashad yuzalu bid-darar al-akhaf za a duba cutarwa mafi girma a kauda ta da mafi karanci mutum bai da lafiya aga cutarwa yace yana cikin cutarwa don haka zo wurin likitan ya mishi allura ita ma akwai zafi amma ita karama ce bilmukarana ila wancan hakan ya bashi magani mai daci ya sha maganin zai ji daci amma dacin maganin bai kai bala'in ciwon da yake ji ba ad-dararul ashad yuzalu bid-dararil akhaf yace kuma yutahammalu ad-dararul khas bi daf'i ad-dararil am ana jure cutarwa wadda take ta shafi wasu bangare dan a samar da dan a hana cutarwa da shafi duka mutane da haka ne misali sojawa suke zuwa daji su je ribaɗi su je a kashe su su kashe don al'umma su ta samu a zaman lafiya na gaba daya su yanzu sun haƙura su sha wannan wahala kaga su ya ta hamula darar khas limasarati a daf'i darar am shine shine kuna tafiya a mota duk sai ku yi bacci direba ba zai bacci ba shi mana jin bacci ya tahammalu daral khas da masata daral am dan yace bari shi ma tunda kun bacci wallahi ni ma sai nayi ba ba ko ne zai bada labari ko yawa yawa shi yasa mai gida zai fita ya je ya ta wahala ya sha wahala ko shi ya ihtimalin darar saboda ƴaƴan shi da matan shi su tsira daga darar na yunwa da talauci da sauransu sannan da ka'idar dar'ul mafasid aula min jalabil masalih idan akwai wata mafsada da ake so a tunkuɗe to tana gaba da wani amfani da ake nema a jawo ga abu wanda yake yana da amfani amma cikin shi kuma akwai wata mafsada to za a haƙura da amfanin don kada a kawo mafsada da misali mutum yana jin kishirwa kuma ga ruwa ka gari kashe mai kishirwa amma kuma sai aka ce ruwan ya lalace akwai wani abu a cikin shi da ya shiga ba a san ko mai ba ya lalace ko kuma a ce da guba a ciki to zai ce bari ya sha ruwa ya kashe kishi kuma ya sawa kanshi guba kaga ba zai haka ba idan mutum yana jin yunwa kuma ga abinci amma wanda ya kwana har ya lalace ba zai sha ba zai ci wannan abincin dan ya kashe yunwa kuma ya sawa kanshi cutar lalataccen abinci ba raga darul mafasid shine wannan cutar muqaddamun ala jalbil masalih shine wannan koshin da yake so ya ci kuma kamancin sa kaidoji ne suna nan da yawa malamai suna aiki da su kuma wanda ba malamai ba za ga duk mun saba muna aiki da su amma ban ma sani ba muna aiki da su amma ba sani ba dan sun dace da kaidojin masu hankali da masu tarbiyya wannan shine karshen wannan yar karamar makala da muka dan bita a gurguje na san ba wani abu ne sabo ba kamar da malamin mai fadarar nan malam Kabiru Allah ya saka mai da alkhairi ba wani abu sabo da aka kawo nan malamai ne da dalibai da ƴan uwanmu masu masu karambani kaga babu wani abu da za ku ji sabo so wannan shine karshen ta Allah ya sa mana albarka a ciki ya kafata mana kurakuranmu ya sa kuma mu gama lafiya na san ba za a rasa wasu tattaunawa ba kafin a tashi akwai jalsa da aka ce ta ɗaliban ilimi ko bayan wannan ko wata jalsa daban akwai ta eh akwai ta mana wanda za a yi tattauna da malam da sauransu